zai zama da anan ba tsakanin kai mahaifin da shi da to da ka yanzu za ka ci wannan gajiya ta wannan abu da kai a lokacin da kama manta a hafafu ta wani su kenan to sannan kuma shi zai sa yaron ya saki jiki da kai sai zama kwargitin ka yake gani ba tsoron ka ba to da da za ka aiki ɗanka da ya sami irin wannan kyautata mu'amala wanda sumbantar babbar hanya ce ta kyautata tarbiyya to za ga ya yi abin da ka dora shi a kai ko da ba ka hakuta malai ce ta sahihai ya zo a cikin sayin bukari da muslim min hadisi abi hurairah daga hadisin sayyidina abi hurairah Allah ya yarda da shi ta yace قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي النبي صلى الله عليه وسلم يا سبنت الحسن بن علي جيكا كينا sai da yake asfa daga teful shi ne karamin yaro da ɗanka da jikanka da ɗan dangi ma duka sun shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci alhasan ibnu ali ibnu abi talib jikan kenan هذا فاطمة رضي الله عنها وعنده الأقرب ابن خالد التميمي أقول أقول الأقرب دم خالد دم كبير البنو تميم wannan wani mutum ne wanda yana da matukar hikima da iya tantin rayuwar Najeriya kuma ya rike mukamai ya zama jagora kuma shugaba a al'ummar sun kafin yi musulunta wace dan uwa ne shakiki inda mahaifiyar mawakin da take cikin da faransa kowa san faransa ɗaya da cikin manya-manyan mawaka a daula ta rukun umayya mawaki ne ya kware wajen yabo in kuma ya juya aka da ya fara sambo gwani ya iya gwani ne wajen yabo gwani ne wajen sambo ba ka shirin ta shirin na titin kwabo da shi da jare wani mawaki ne shi ma a lokacin jari da faransa ba sa shi sai kuma afasar na uku to al'abdar dan hadis at-talimi yana wurin ya nufi yana zaune sai aka ya dauke al-hasan aka ga annabi na ta sumbanta wannan sumbanta ta inda kake so فقال الأقرب سأل الأقرب دم حادث إن لي عشرة من الولد wallahi ko ina da ƴaƴa ƙanana irin wannan sun kai goma ma babbantu ahadan minhu ka zuwa wasu wadarsun ne ya ce ma ku kabbilu ba na yi in ya ce ba ya yi ila da ta ya taɓa yi ko daga baya ne ya gama za su raina shi ya bari a shi fi limani ne ma kabbala tun da yake bai taɓa ɗaukar ɗan ke sun banta ba kuma yanzu haka ina da ƙanana irin sun kai goma to da yake yayi abun ne a gaban wanda ake ma wahayi ake aka ba shi amsa yanke magana kawai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazara ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kalle fa qala sai yake man la yarhamu la yurhamu wannan ibn hajar a cikin sharhi da yawa hadisi a fathul bari a mujalladi shi na goma yake cewa karanta shi da wannan wasalin ya ce ka ce man da yarhamu da dambar imu da yurhamu ya nuna kenan labarin kake bayarwa amma za ka iya karanta shi kuma man da yarham da yurham sharfi sharafi kenan jumla sharfiya in ka ce man da yarham ai dama wanda baya tausayi la yurham ba a tausaya mashi sannan nan abu ne da haka a ne in wani ce maslayar ham duk wanda baya tausayin wani to saboda rashin tausayin wani dayu ham ba za a tausaya mace ba kaga kenan yanzu sumbantar yara kanana ƴaƴanka ko masu kama da su alama ce cewa zuciyarka akwai tausayi zuciyarka akwai tausayi wani ya zuba takar siyasa na fi ita an garabu kana da kananan ya'ya da ya yana da su kana sumbantar su in ya ce ba na sumbantar su to kar ku ba shi kura wallahi rasa kuɗin magani suka zagaya za a wuce da su to ba shi hajjiya ta wo gyaran fuska saboda man la yarhamu la yurhamu wa hada la yarhamu lidhalika la yarhamu fa innahu la yurhamu a ƙarshe ya ba za a tausaya musu ba da nabi ya ba shi amsa kankan an riga ku da magana kenan kai al'akar kudan hadin babu tausayi a zuciyarka babu rahama a zuciyarka kuma yana jin maka tsoron a lahira da bai jikin ka ba wannan na ƙara tabbatar da cewa su waɗannan ƙananan yara mu manyan albarkacin su muke ci Allah zai za mu kwaso wani laifi Allah ya ga azabar da ta dace da mu kawai a shekara biyu a jere ba a yi mana ruwan sama ba to kuma yan yaran nan me za su ci dabbobin ka me za su ci kwarin ka me za su ci laulal ba haɗe mu ba kuma da zala kai to ai ruwan saboda wani ta sai ai to tausaya musu yana da matukar tasiri ko da malamai na psychology na musulunci sun faɗi sun fitar da fa'idoji masu tarin yawa na ka zama kana tausayi ga ƙananan yara alama ce cewa zuciyarka tana da taushi ba ta tsarariya busasshiya ba ce wannan hadisi al-mawdu bukhari ta fita cikin kitabul adab babu rahmatul waladi bi takamilihi wa mu'anaqati ibn hajar ya fitar da shi a cikin fatahul bari sannan al-imam muslim ya fitar da shi a cikin al-fada'i باب رحمته صلى الله عليه وسلم عن الصبيان والعيال وتواضعه babu da ke magana kan tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kananan yara da tausayin shi ga iyalai da kuma tausayin shi da kuma kaskantar da kai alama ta ta annabi da girman kai ɗan yara ma sai dauka ya ta sun banta kuma ka ga muna da abun koyi da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana وفي الصحيحين أيضا يروى في البخاري ومسلم كما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا حديث عائشة تجسدي تتاشي قدم ناس من الأعراج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقع وتمتعني سنزو لغا العربا وغدونا قوي ولغا قوياوا كمن ذا الله صلى الله عليه وسلم الأعراب أتكوا كفرا ونفاقا وإن سنة لونا قوي سوسي قوي سيسك شبوه غير wani sun sahabbai suka ce wallahi muna sha'awar a ce kauyawa sun zo gari annabi na majalisa mana annabi sun muna tare da shi a masallaci saboda su suna da wauta za su iya tambayar da mu ba za mu iya ba girmamawa ladabi sanin kimar annabi ba kauye kuwa bai san wannan ba amma ba za a zance shi ba sai a mishi uzuri da kauyanci to wasu mutane daga kauyawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu da suka zo sai suke tambaya suke cewa to kafiru da suryanakum ya sahabbai yanzu kuna daukar kananan ya'yan ku rika sumbanta kalu na'am sai sahabbai suka ce eh muna yi fakan wadancan kauyawa sai suka ce wallahi lakin na ba mu kafiru wallahi mu kuwa ba ma sumbantar kananan yara ina ba ruwan mu da su ba ma daukar su fakala ba lokacin da sai annabi ya ba su amsa ya ce a wa amliku in kana zahu naza'a min qulubikum rahama a wa amliku to ya na iya da me zan iya muku me nan mallaka na shige maku gaba dan samun sauki a wajen Allah in kana zahu naza'a min qulubikum rahama in har Allah ya riga ya cire rahama a zuciyarku ni kuma maku duk zuciyar ku ba rahama ne zama san ma ne zama kuma yin shige ba ku gaba wajen Allah ku samu da shi a ga ɗauki ƙananan yara kan su sun gaske na na kowa ne ko yin sanin maganar hausawa yake cewa shi ma wannan hadisi a kan yau bukari da ma bukari ya fi a cikin kitabul adab a wancan babi na rahmatul waladi wa takbirihi da kuma mu'ana kafin shi haka nan musulmi ya fi da shi ma a cikin kitabul fara'id باب رحمته صلى الله عليه باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالسريان والعيال وتواضعه لفظ أما وزن لما ذكره أنا الإمام المسلم أما لما أنا كم بيتين يأتي وفي المسند جاءوا أتكلم المسند من أمي من حديث أم سلمة لذا حديث أم سلمة أن مسلم سريه شرد إذا قال سكي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم fi baiti yau ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daki na ko da take da ban kwana tare da cewa ba dole bane turki man tasha ko min kunna wa tuwi ilayka man tasha Allah ya rasulullahi kai ba za mu iya kare aikin wanda ka ga dama za ka iya share ka kauda kai daga wanda ka ga dama amma a haka annabi yake rabon kwana ne kwana ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin nan sun tara kowa sai an bata nata. Ita ummi salama ta ce wata rana annabi yana ɗaki na izqamatil izqalatil khadima izqalatil khadim khadima ko sai mai hidima ta zo ta ce man tana da mai mata hidima kaga wannan yana ƙara duni da tausayi da nan din sallallahu alaihi wasallam kamar duba rayuwar ma'aikata ke ta sai su wata ba a yi kirki ba sai ne sai ruwa da dabino amma a haka mata an da mata na da masu mata hijima wanda kuma sai in gwargwade da zai iya ne to sai ne man hijima sai ta ne ko sai inna ba sai mata wa aliya lallai fatima radiyallahu anha da aliyu dan abi talib miji da mata kenan ko to radiyallahu anhu ma bil suddati ga tunan a koma nan ce a sudda shine kamar nan kofa kai kana nan a zaune shi kan wani labule ya kare da ce ga wani nan a bakin kofa shine mai hidima ta zo ta ce to ga aliyu nan da fatima sun taho tare wannan yana adam da ne wannan yana adam da lokacin aliyu dan abi talib ya samu gidan kanshi ya koma ya tare amma kowa ya san mun yi magana a nan wani sulu kuta a baya lokacin da aka aika Hadiza bin Talib ya aika wajen Annabi ta yana son a bashi a wurin Fatima Annabi ya kira ne ce me kike da shi to kana da kudin sadaki ce me da kudin sadaki to garkon nan ta gaba ai za ka iya ba ita Fatima a matsayin sadaki wannan garkuwar ya liƙa bayan za ka zauna bai da wurin dama to walima fa dan tsara ma muhajiru da suka ce walima wannan mu za mu haɗa ai ba a yi irin wannan ba walima ba suka haɗa mai nama kayan cin daɗi aka haɗa aka yi walima annabi ce ka zo ka zauna a gidana kafin ka samu naka shi ne sai zauna a gidan daga baya da ya nace sai ya kashe ka ga nuna kenan ya bar gidan lokaci to shi ne sai ne hidima da fita ga adiyu nan da fatima sun ta hotari sun ta hotari kaga za a zo ziyara ko muku ya ga ilimin gurbin da masu ba ni da kiyaye ta za su ba kai da za a kuma wani yin gaskiya ai ku dai gidan babanta kan girma ma su ita ma ta ga cewa eh iyayen ta na da girma iyayen ta na da girma to da iyayen ta iyayen ta ne girma ma su za su yadda ya kamata in ka wulakanta sun da ka so mutunci ko ba ka san da kenan to a ya zo ta ce da sudda ga suna a bakin kofa فقالت فقالت mai riwaya in musalama ta ce faƙa da ni ga mai hidima ta leko ta ce to ga ba aliyu da fatima nan sai a ɗari ya wai wai kalli in musalama ya ce ku ni fatana shi an ahadi bai ji sau in musalama ta ji ki bar ɗakin ki bar da ni da iyalan gidana wannan hadisin shi ne cewa hadisin kisa a cikin guda a kan da shi a cikin nasu karere da shafi fasin da yadda dai suka saba hadu sunna kuma sun yi bayani hadisi ne ingantacce sama kare kare da yan shi'a suka yi sai kai tsammanin cin mutuncin ummu salama a kai anan wurin ba su mutunci ba ne in ka gama kan riwayoyin gaba daya to sai ka gano riwaya da fahimta ta ahadu sunna ita ce daidai a ƴan shi'a za su ce ai riwayoyin sun ci mutuncin ummu salama amma sun daga darajar aliyu da fatima amma idan kan su kuma ka kalli riwayar su kansu ƴan shi'a bakin su na cewa an ci mutuncin ummu salama kuma aikin su na cewa aikin su na faɗar cewa an ci mutuncin fatima gama ahlus sunna kan su kuma riwayoyi a wajen ahlus sunna na cewa ba a ci mutuncin ummu salama ba sannan fatima na nan da hikimarta yanzu sai ke a duka biyun suka zaga in an je lahira sai za a zagi sahabi ɗaya a mutum guda da goma sai iya a wannan hadisi sun zage biyu ne an tafi ra'ayin shi sauran safai kuma sai abin da an bi a hadiye sai da yake mata kuni fa ta nashi yana hadiye ni ke ke gaji ke mai take ban mu ji da iyalai gidana wannan maganar zai iya yiwa ya faɗe ta cikin abu na raha da wasa wanda ya ka tattara kan riwaya za su iya ba ka haka ko kuma da la'asmi kawai ta kike fita ga iyalan gidana sun zo ga ƴata nan ga ɗanta nan ga ɗan uwana nan ta haɗu mai sun haɗu ranar ta ce fa kumtu fa tana haifi fil baiti qariba sai na tashi sai na ɗan fita na ɗan yi nisa da ɗakin kaɗan fa da kana aliyu da fatima sai aliyu da fatima suka shigo kaga ita tun baiwa ta ce inda fatima ta wa aliya ita kuma nan sai ta ce fa da kana fa da kana aliyu da fatima duk ba matsala saboda aka bi ne aka yi da wawon baya suka cewa Ali ya fara shigowa sannan Fatima ko kuma neman izinin Fatima ce kai ko Ali duk babu damuwa to da suka zo Ali da Fatima wa ma'a kuma al-Hasan wal Husayn suna dauke da al-Hasan da al-Husayn wa huma sabiyyan saghirani suna yan kananan yara fa akaza sabiyyaini sai annabi ya karbi yan kananan yaran guda biyu fa wada ahuma fi hijrihi fa kaffana kuma sai ya dora su akan cinyar shi su duka min sai rika sumbantar wa ta daka aliyar bi hidaya dai ya ruko aliyu da daya hannu wa fatima ta diliyar da ukura ya kuma ruko fatima da daya hannu fa kabbala fatima ta wa kabbala aliyar ya sumbanci fatima ya sumbanci ali wa aka dafa alaihi ma khalisatan sauda sai ya dunduko wani bakin mayafi a kansu ya ɗauko wani mayafi ya nunnuko mayafin ya rufe shi ya rufe Ali ya rufe Fatima ya rufe Al-Hassan ya rufe Al-Hussein to daga nan ne wa qala sadaka Allahumma ilayka la ilaha nani ya Allah wannan tawagar iyalan gidan nawa ya Allah zuwa gare ka ba zuwa wuta ba ana wa ahli baiti ana wa ahli baiti ni da ni da iyalan gidana a lokacin da ya gane uku salama sai ta nemo ka mutu sai na ce wa ana ya rasu da na ce to ni ma da niya manzan Allah a ga wannan kwararriya ce ta san da mantakewa da niya manzan Allah fa kada wa an sai ce eh to ke ma har da ke din wannan ya shi ne lafazin da Annabi Muhammad ibn Hanbal ya fitar a cikin fadayin sahaba haka ibn Hibban haka ibn Abi Shayba da makamantan sannan ya ce e da ke dimma wa bi tsarikin ukura na'o a wata hanyar ta gaban kuma akwai kwatankwacin wannan wa kana sannan ya ce in nake ina khairi a ko ba ki shigo nan ba sai ma akwai ita da ki tafi zuwa ga wani alkhairin akwai wani alkhairin da ya dace ne wannan hadisin suke cewa hadisin ke sa hadisin mayafi suka ce to kaga kenan yanzu shi wannan hadisin shi ne hadisin da ke nuni ga tsantsar ahalul baiti sai kuma wanda tsatson suka fito daga wannan tsatson kama in ka ne dan iya kawo maka tambaya biyu kawai za ka yi mai in ya kasa baka amsa ko da ka rasa wuce ma ka kalla kwando eh ka je ka kalla kwando ko sani final ne ko kwata final ya zama ka baka biya mai ba sai ka tambaye doke yanzu duk wanda aka limitan su ne ahalul baiti su ne ma'asumai da tabbata kwarai a sai ka gano su ne ma'asumai sai ka ce na karanta listin na su ma'asumai guda goma sha biyu ba fatima me ba su ba amsa da zai iya baka in ya kada kada kawai in ya ce maka ai wanda mata ya ce to ai hadisin da ya da wanda mata ba ha'ula'i ahadu baiti ya ce zai rufa fatima ba ko akwai sai sai maka shi na biyu sai ka ce waɗannan su ne a ma'asumai daga tsakon su ake san masu yadda ke ne sai ka ce na karanta inda yanzu ka ga ma'asumai goma sha biyu ko in ka cire ali ka cire alhassan ka cire alhussein a sha biyu ka cire muku saura nawa saura tara to raguwar tara me yasa dukkan zurriyar husaini ne ba ƴaƴan hassan ko ɗaya wani irin addini ne naku ba su ne wa kuma an zo gari za ku ce ne da imani na shi'a shi ne shugaba kankan saboda shi ne timon senior amma me yasa a can ba seniority in ka samu da dan jafaki sai ce maka hakan baya haihuwa hakan bai taɓa haihuwa ba sai ka ce Allah ya tsine wa uwar mai kariya a ɗauko da tafin ko a duba ga shi na da yaya sun haura sha biyar to ya aka yi kuma to zai ta maka kame-kame zai ta maka buge-buge bai ni da amsar da zai maka yanzu kaga inda da gaske ne sai ce to shi kenan ma'asuman nan ga aliyu an samu ga fatima an samu ga alhassan an samu ga aliyu an samu saura takwas kenan kuma tare da su wuce takwas alhassan na da yaya sun kai sha biyar da shi kenan yayan alhassan guda goma sha biyar din nan duk sai a ce masumai ne duk wanda ya fito daga tsatsan su kuma masumai ne alhussein na da yaya da yawa shi ma ta ce wanda ya fito daga tsatsan masumi ne amma tana ɗaukar ɗai ɗai ɗai ɗai aka ɗauki mutum ɗaya a ƴaƴa in an zo jikoki ma mutum ɗaya wanda shine a ƙarshe za a ɗauki Muhammad abin nan Ibn Hussein ko Alaskari wanda shine Mahadi al-Muntabar wanda ya shi ke jiran zuwan shi yanzu haka wanda in ya zo ne wai za a fara addini na gaskiya idan ya zo zai haɗa kai da Yahudawa domin a ga cewa an yi maganin ahadu sunna wal jama'a yanzu ya ce a kiran da suke ke nan su da idan ya zo wanda zai fara zama da su don fahimtar juna su ne yahudu ke sa wani mutum ya yi tafis risala ko dissertation na phd ya yi ke shara alaka bai na shi'a wani yahudiya alaka da ke tsakanin tsare-tsaren bauta irin na shi'a da tsare-tsaren bauta karkatacciya irin ta yahudawa su da yan shi'a ba sa da hujja a cikin wannan hadisi kawai muhammadu shahid ko abinda mu zai mana amfani shi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi ya nuna irin tausayi da yake da shi gawa da ƙananan yara yarki ce da sarkinki da kuma ɗan uwanki suka shigo radiyallahu anhu suna shigowa ya karbi ƙananan yaya kai ma za ka iya haka ma yarka ta shigo da jikoki duka mana ka karbe su haka ya sumbanci alhassan ya sumbanci da hussein aisha me yasa ya sumbanci ka ga wannan kananan yara ne ko wannan kuma ka'idar tana nan me yasa ya sumbance su alama ce ta tausayi amma me yasa ya sumbanci hassan ko kuma ya sumbanci aliyu ya sumbanci fatima shi kuma wannan malamin da ce za ka daina shi a wani fili mu a nan kasar hausa yana da ka sumbanci yarka karatun ba zai canza ba to sai ka bari mu nan ba al'adar mu bace amma tabi'a da al'ada da takafa irin ta laraba ba komai bane babu ma wata damuwa to ka kuma nan ta zo ka tumbanci ya jikokin ka tumbanci kanana amma ita ba sai ka jali ta akwai yanzu ka zo kuna gaisa da wani kaga yana da jawo kunnin ka zai tumbanta ai ba sa'a ba in ka juyo sai dai waya kana ina ai ga wani kuma shiga garnin kebe kai kai kai da je ta yi sauri haka yake eh ai da ki muka samu da zafi ta yi ta san koki to sai a duba koki to da aka dai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya nuna mana da dai iya da tashi ka sosai kamar yadda ya faɗa a bayan an tayar abu da yi ba shi annabi ya ce kowa sosai bil mu'minina rahufur rahim game da mu'mine za ka yi ar-rahuf ne الرحيم ne to wannan shi ne abin da wannan babi ya kunta babi na goma sha hudu tumbatar kananan yara da nuna tausayi gare su da kuma nuna ƙauna gare su don fa'idar da ke cikin yin haka alaƙar ku za ta karfafa sannan da zai kimsa musu ta hanyar ilhama akan su bi ka ta tausaya maka su yi maka biyayya sannan su zane maka alkhairi na abin da ake tsammanin uba zai iya samu a lokacin da ya yi sa'ar ‘ya'ya na gargantu. Kuma da kyar babu rakashi ta ashar babi na goma sha biyar fi wujubi ta'adibil auladi cikin wajabcin ladabtar da ‘ya'ya. Wajibi ne ga kowane uba ya yi tsayuwar daka wajen ganin ya ladabtar da ‘ya'yan shi. wannan wajibi min haifu saba mu i- iyaye mu ne za mu iya abin da za mu iya na ganin yaro ya tarbiyya wata na wani ya zo mun sai na Umar radiyallahu anhu yace ya kalirar mu'minina ina da matsala dana wanda na haifa baya mani biyayya sai sai na Umar yace a je a kira ta zauna sai aka zaunar da uba sai aka aika aka kira ta shikenan sai dai sai sai na Umar ya maimaita mata abin da mahaifi ya ci a matsayin tuhuma kamar shi wanda ake tuhuma al-muttahamu bari wanda yake ka'idar addini in an kana tuhumar wane da laifi kaza ka koma kana cewa shi yayi sai dai da gyara nan lafiya dan kana tuhumar mutum ba laifi bane wanda ake tuhuma ba mai laifi bane al-muttahamu bari'un hatta tasbutu iladatu sai ke ka'idar shi wanda ake zargi ba mai laifi bane har sai abin da ake da shi ya tabbata ka rubuta zama mai laifi yanzu wani yaron sarki ta ake baya ma da yake da yi da aka sai ke kata a inda mahaifin ke ce baka mushi biyayya sai yaron yake ga ya ne rasuli wai ne ne ne haƙƙin da akan mahaifi sai sai na wani ke cewa to haƙƙoƙin kwaya uku ne na ɗaya dai ya kyautata ya iya abin da zai iya wajen zaɓo wa ƴaƴan shi uwa ta gari wani shi ne aiki wani abu ne da ke da buƙatar shawara daga gane gaba ake gane zargin ruwa ko da istikara da addu'o'i da neman shawara daga kwanayin to wacce nake so ne kuka gani ba kuma a koyi koyi eh to ba matsala ka ka ka ka ka ka ko ka je ka miƙa wa Allah al'amarin Allah fa inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim ka roƙe shi ka miƙa mashi dadi ke sharaɗin hakkin farko ko bayan kyautata wajen zaɓar ruwa ɗan shi uwa ta gari. Na biyu ko bayan kyautata wajen zaɓa wa ɗan shi suna mai kyau. Suna ma sai an yi aiki sosai. Sai an duba, alwani kawai ka layi sunan a larabci yana da mana, a samu suna mai kyau. Na uku, uba wajibi ne kuma haƙƙin da ne a kai shi ya koya wa ɗan alƙur'ani ka kai shi makaranta ka ba shi ka iya abin da za ka iya sai kan yawai ko yake cewa sai na umar duk waɗannan abu uku da baba ka san domin ko dai ba ka tambaye shi bayan ya ka ya kashe shi lalatacciyar shi a tambaye shi ya sani sunan da ya samu sunan ya zama rubuce sannan ka tafi ya tafi sabon kurani sai sai namu da yawan barkar da ruwan ke mana sai ka fara fanta kaiwa daga dokokin Allah ke nan kaga dan ka yanzu ya fanta rai maka ka ci gaba da ya gama da kirkin ka sai za ka sai zama na kirkin ki ma an watsi da shari'ar kenan kaga ko ya kara daga ta ga wannan ne tasiri ba to idan su ne muhimman abubuwa akwai wani mari da ke kuma ta aqiya ya Muhammad aqiya Muhammad Sa'adi ya yi sharhin bulumul mara da yazo ya faɗa wata magana da kyau yake cewa salahul waladi hibatun min Allah kaga Allah ya azurta ka da nagartattun yaya yace wallahi kyauta ce ta musamman daga Allah wallahi Allah ya shiryar maka da ƴaƴanka ya ta a baka duniyar alheri cikin yace walaita bi hasmin aw azmin aw azmin walid in ka ga ‘ya'ya sun shiri ba ƙoƙarin ko ba ne. Domin idan da ƙoƙarin ko ba ne, lokacin da annabi Nuhu kuma da ke suratu Hudin ya ce wa ɗan shi ya bonan yaro kan ma'ana. Da ɗan bai ce sa'awi ke da jabali ya ci muni min almadi ba. Annabi Nuhu ne da yi ba. Mene wata ƙwarewa ce bai ne, amma ɗan shi ya zama cikin kasare kuma ya halaka. matar ta zama cikin haka kuma idan da ƙoƙari ne na iyaye a annabi ibrahim shi ma da uban ya rike nan amma kaga shi ya zama nagartacce gudu da asali bin rusuli shi kuma wannan uban ya zama nagartacce idan aka yi ce walaita da hasbi a wa asilil walidi walakin hada saba shi ne muhammad dani amma ƙoƙarin da uba zai da ƙarfi da ƙarfin shi da iya da shawara da neman taimakon makwauta dangi yan uwa da haɗa kai da zaɓar gida da zaɓar abubuwa da zaɓar gari da zaɓar layi da zaɓar makaranta da makwauta da malamai da 'ya'ya yake wannan kuma duka sababi ne mutum zai iya yayi su Allah ya dakar da shi a ba shi abin da yake duniya da abin da ke cikinta mutum kuma zai iya yi gaba ɗaya Allah ɗauki sarki ya hana shi dan ya zama bai abin nan ba bai shirye ba lokacin da Allah ɗauki sarki a lokacin da aka kalli bakar ke tafsirin faɗa Allah ɗauki sarki ko da aka tambaye shi والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما haka za ka ce alhamdu alhassan da basari alhassan da basari wai menene farin cikin da Allah ke magana a nan a matsayin abin da muminai ke nema wanda har Allah ya faɗe shi a sifofi na muminai ya ce cewa Allah ka sa mana farin ciki mu kai shi a ƴaƴan shine da Hassan al-Basri yake cewa ayyuriyallahu al-abda al-muslima min dhurriyyatihi wa min akhihi ومن حليمه طاعة الله سبحانه وتعالى yake ai abin da Allah ke nufi a nan ni'imar da ta fi kowace ni'ima faranta rai shine Allah ya nuna wa bawa musulmi a zurriyar shi da matar shi ko matar shi ko ƴaƴan shi ko ƴan uwan shi ko masoyan shi cewa ga suna jin Allah kawai a yau a taso ɗanka a jira sallah ba tare ka cika mutum a wata da dubu da ya masallaci wanda ka ga duk wani mutum da ke wani dinki a duniya ni'ima sai dai yana da irin ni'imar da kawai ko kawai ka ji kana ta zubo karatun alkurani ina lokacin da ka wuce ya ta fakota sun sa waƙoƙin marigayi makin jasa da masu bin numfashin nan ko masu bin jini na bacci amma kawai shi yana ta tilawa ko ya fi tilawa san kai sun zuwa ya ce baba ga wata goma na ta tilawa kai masallaci ya yi ko matar mutum da zama daga zuciya kawai ta dawo ta ga ka masa lura ana ta zuba karatu tauri sunna ana ta kwararo hadisi afirka sai bincike yana jin ma'azin duka amma ka dawo da wahalhalun titi da karfin shigo gari tana leƙa kuma su kan kamo arewacin shigo ana fara ta sa'in a tekun kwana ta sa'in da halaka ba ka sani ba to shi ne yake Allah ya nuna maka zurriyarka sunan ta zuriya ƴaƴa ko matarka ko ɗan uwa ma idan Allah ya sa a dangin ku babu da ku gaba ɗaya ka samu shiryayye guda ɗaya idan har ka ji ba ka jin daɗi ba ka da imani ana baka da imani Allah ya tsaya ma imani a zuciyarka a farin ciki na azurfiyar ba ta wannan garbanci haka idan wani ya fantare a zuciyar ka rubuta to dan sakin zuwa ne da ni ba zuwa na baka da imani ai musiba ce da zaka shiga daki ka fashe da kuka kaga kenan da haƙƙin da kiran da kokarin a ga an gyara tarbiyyar wani wajibi ne na kowa kar ka ce na ka kawai taimaki wani shi ma da iya abin da za ka iya ka ba shi shawara in ka ba shi wannan kuma ka fita ka taimake shi in ka taimake shi nuna baya ka taimake wannan kuma ka fita shi ne yake cewa la wallahi a rasar basu ce na race da Allah ma shay'un akarra bi aidil muslimi min ayyara walada wallahi ba abin da yafi fara taron mutum musulmi irin ya ga ɗan shi awwala da walade ko ya ga jikai shi aw akan ko ya ga ɗan uwanshi aw haliman ko kuma ya ga wani masoyi shi ya abu lillahi na azza wa jalla kawai yana aikata abin da Allah ke so ba abin da ya wannan farin ciki sai da wal mafhumul mukhalafa ba abin da ya fi bakkan kare a ga wani ɗan jinin a dangin uwa a dangin uba a kusa a nesa a gari a wajen gari yana aikata mummunan abu ba abin da ya wannan fatan ranka zai ba shi za ka yi Allah wadai da abin nan to sai ka mayar da al'amarin da Allah ke kuma ne haka ke nan tarbiyyantarwa ba wani abu ne da za ka ce kokarin ka ne a addu'a ake rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama mutum ya yi ta addu'a bayan ya abin da zai yi daga nan Allah ya rusu shi kenan kuma da yake cewa babu na goma sha biyar biyu biyu da ne bil aulad game da wajen cikin ladabtar da yara su kuma yara da ladabtar da su ake yi ne yake cewa kura ta yi bulala a inda ake gani wannan na ɗaya daga cikin kurakuran da muke tafkawa daga nan da za a mamaye mu a kai farmaki dakunan mu ina ina ne a samu kashi goma sun rataye bulala a falo aiki ne kuma na shari'a haka shari'a da ta yi kawai abin da za ka yi ka zo ka samu wata bulala ko irin ta roba ko dorina ba ba kwana su buga ita ba kamar daga nan sai ka ɗanyi wata igiya da zai shan sama ka ɗan ɗaure ta ka bar ta shari'a ce ta ce ka yi haka wani yaro ya laifi ba ka je islamiyya ba ba ka je islamiyya ba kana ɗan kaɗan bulala kana kallon shi ya yi ta shi da islamiyya duk muhimmancin da ba je ba baban wallahi ba zan kara ba kar ka sauko da ita dama ita sai ta bashi za ka sauko to shi an ce abdullahi dan umar har magana in yaro ya zo ya kuskure magana ma sai kalla bulala ta duka yake na san wani abokin mu a nan Zaria har hausa in ya yi kure kure ya yi hausa hausa menene da tsara ne haka ba ba wallahi wani kofi ne ta faso ya tsada maka bulala kofi ta faso ta tsari ta gane kofi ta faso a kakita sai ya zuciya har hausa bari na larabci da wani da kuma har larabci sai in yara sun ba su iya larabci mai kyau ba sun kama hanyar rubuta addini to wajibi ne mutum ya ladabtar da yaya kuma ladabtarwa ce duka shi ne matakin ƙarshe galibin mun hana ba ma jawo yaran hanci za ga babu ba ya zo ya taso ya fito ya wo alwanda ya yi addu'ar alwanda addu'ar gida daga gida kila ma wani adaran ne ko ga wasu ayoyi da wasu surori yana ta muraji a kan masallaci amma yanzu yaran shi na kwalla ba zai je masallaci ba ba zai ce a je masallaci ba kaga an baiwa ayo kenan yara faɗai kan kafin gaba da dukar su kafin kai gabar ka rika jawo su a jiki yanzu ka iya cewa in kuka je sallar muka je aka yi magariba in aka je isha to wata rana za ta tsaye masa ce ne ko ba kullum ba sallamar yara ba wata wahala gudun ɗin su ba yawa inda kake abin ko musu bikin na goma goma su bakwai saba'in kenan daga ka ciwo ciki za ka yi ta ne na ruwan sanyi in ko ka na roba ta yi tuku sai ta ba su rikirwa da kai ba za a baka ba ko kuma kai rabi za a baka ba mai magariba da kai ba sai a buɗe shi ba ya hudu ne sai a bashi biyu ba mai magariba da kai ba na san ka ai na kai wallahi ba ba a can a gida dai eh ina ma san ki wallahi ila ka bashi biyu to gobe za ka yaro to wannan to hanyoyi ne na ladabtarwa to ma dai ce wa ta'alimi da kuma karantar da yara wani adili bai na ɗayan adalci a tsakanin su wannan adalci a tsakanin shi zai taimaka wajen kan ya haɗu ko bayan ba ka ka yi adalci قال الله تعالى الله مدعوكم كثيرا يا أيها الذين آمنوا يا قول بسي إيمان ku أنفسكم وكان كاونا هو أهليكم iyalan gidanku nara ku kare kanku da iyalan gidanku daga shiga wata irin wuta wa kudu annasu wal hijara makamashin wutar su ne mutane da duwatsu alaiha malaikatun na bai lawon shidanun da ya suna ba ma amara mu ya faru na mayuma wuta ce makamashin ta mutane da da duwatsu haka za a zuba mata surutu tarihi kana da ibn abi talib radiyallahu anhu abin da abi talib yake cewa da cikin wannan ayar adibuhum wa adibuhum ku koyar da su kuma ku ladabtar da su da duba ku koyar da su kuma ku ladabtar da su koyarwa da ladabtarwa koyarwa da ladabtarwa misali za ka iya ka koyar da za ka iya kai makaranta amma idan ka kai shi makaranta kuma kana da buƙatuwar ka sa ido ladabtarwa fa ayyuka na ada zai sa takalmi ka koya mai ya sa da hagu idan ba za ta iya wannan ba ya sa da dama zai ta abinci ya kula sannin daha wa kulmi ya gini ko kulmin ma ya nika wannan duka a gidan ra'ayi wannan ya zo kwanciya barci ya kwanta da bangaren dama ya yi addu'ar kwanciya barci ya tashi addu'ar tashi daga barci zai ci gaba tashi ga shi ga shi ga shi ga shi duk wannan aiki ne na ladabtarwa sannan ka nuna maki muhimmancin girmama na gaba girmama manya tun a gida za a sanyo waɗannan foundation ɗin da waɗannan tsare-tsare yara kuma suna ɗaukar koyi amma matsalar sai an yi haƙuri za su kan iya yi wa kana koya masa abin shekara uku ba su ɗauka ba amma kuma da suka ɗauka an gama an wuce wurin ba dai na abin da yake cewa shi ne ku karantar da su kuma ku nagartar da su in ka lura da rayuwar magabata za ka ga manya-manyan ɗan gidan sarauta ko manya-manyan masu kuɗi ko wasirai ko ministoci da su fara da gazu za su suna da masu dagatar da koyar da yayin malam da yake mace alimamul kutu al-muslimin kenan dalibin siba wai ibi wani ne a duka wanda an ce shi ne sila shi ya samar da wani fanni da ake ce mace al-musallas wanda wani abu ne da kusan larabci kawai ke da shi yana suna kawo da cikin azzakairu al-dogawiyya in an ce musallin shi ne ka samu kalma ɗaya idan ba a yi mata wasali ba za ka iya karanta ta da biye da kake tsammani amma aka yi wasali kuma za ka tana da kaso wani harafi a cikin kwaya ɗaya a cikin kalmar zai iya ɗaukar fasaha da kasara da gwamma kuma kowace kowane wasali ko ma'ana shi daban za ka shi alƙuturu ya kawo kamar kalmomi na da talatin da hudu da ba ta misali da shi kalmar da ya fara da ita ita ce alamtakuru sai al jimuru sai al gumuru ko na ma'ana shi daban shi ne wani da ya zai waka yake cewa alagamuru ma'ul zajura wala zimuru hifidun sutira wala gumuru jahalin tsara fihi wala yuyarri suka ce algamuru ruwa ne ɗan karen yawa shi ne gamu da fatahar gailu kana juyawa ka ce gemuru hasada kenan da bakin ciki da jin haushin abin da wani ke kana canza wasalin ya koma don ma ka ce gumuru shine dolowawa kakarai kenan an koro yara daga makaranta duk a jirin da biyar za a biya sai ya samu wata bakuwar dubu hamsin da bai taɓa tsammani ne ita ba sai ya gida da canza waya wannan gumuru ne wawa ne gumuru ne gumuru ne to kaga to shi wannan malamin haziki ne na ƙarshe to masu kuɗi na ɗaukar ke ne ko sarakuna da wani ce da gamsar da yayan ko da zargu ce a cikin littafin ta'alimul muta'allim ne lokacin ta'alim kaga ya kawo kisar wani basara ke ya ɗauki ɗan shi ya kai wani wani malamin ya ce a ladabtar da yaran na duk ba ta iya magana da kake so koya mai shi shi ke ne ke to ba matsala wata na sarki ya zo wucewa kawai sai ya hango malamin na alwala ɗalibin ɗan sarkin ke ne yana zuba wa malamin ruwa shi ne wata malamin ne shi ke yi karmakalla ya za ka lalata yawo mun kawo shi ka koya mashi tarbiyya amma kana lalata shi ya karɓi ya tsaye hannu ya za ka bari kana alwala wai sai ne iya karki zuba ruwa ai alwala ne kamata ya maka ai shi ne da nan kawai ya maka alwala da ni ka mashi karni maka wanda ba kuma zai wani sai shaƙo ba kun sa mace ba ya zai da shi ne maka ka gwanin ta'adin kenan to kai ma yara ya zama na kana da kankan da shi kuma ba gurgurdan abin da aka koya masa gurgurdan abin da zarfi gurgurdan abin da zarfi cikin hikima da ba su labari da kirta da dawowa a jiki duka da shi ne za ka iya kawar da abin kana sa da su zama masu tausayi inda ka ziyara a cikin duka kwashe su ku shiga emergency da su a gwamnatin kasu ne ga samun shi ke mafari da kuma ba shi kana ya kyauta me kai wa Allah ke kai abin da muka gano a asibiti na marasa lafiya da shi Allah ya mana lafiya da da mu iya rubuta shi da abin yuri da dalili in shekara biyar shida shida sun zasu tashi ka tashe su ku yi in kuka shaku wata rana za su iya cewa ba mai da ita rage za a yi ke mana yara bai da wahala in ka ce yara su zaɓi abincin da za a yi na siya na su arha ta kila da ka yi shawara yaran sun yi kokari to ba za a ciyo kilan nama biyu a gare ya za'a yi in ka ce masa mai za'a yi sai ce masa a yi gaudan waken soya ba ka sai da ta kwana gidan su ta ta ma ya ka to ya kake san naman yanzu yaran zai da cikin su to ko su zai da ya fi yanku abinda ba za ka iya ba in kuma suka yanku kai ka tattori na yi ka tafi tsawon nasu ne na wuta eh Allah ma zai ce ni abin da ba zan iya ba to na ku yi tsada a rage har ku daidaita duka wannan hanyoyi ne na daskarwa to a da abin da abin da ya fassara ayat shi ke mafi musnadi wa sunan abi da bin hadisi amr ibn shu'aib an abi da kalli yuba kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da baka gari yake murdu abana akum bis salati li sab'in ku umarci ‘ya'yanku da su yi sallah tun suna shekaru bakwai nan wurin kurakurai biyu ne muke aukawa in ba su kai shekara bakwai ba su alaƙa musu wasu ma da ya suka ce a zaka umarce su amma ba umarni na wajibi ba wani zofi a da mu je masallaci idan ya ki biyo ka ko fada ba za ka yi shi ba ka dai sai hikimar da za ka yi wurin da tafiya wasu kuma suka ce a'a ai umarni sai sun kai bakwai yanzu kai ka yi umarnin ka ya zama na aiki su ga kawai kana a rana to idan kun shafi su wani su kuna da alaka ko kuma a ce yara sun kai shekara bakwai su suka farka shi ne kuskure ne a ce yara sun shekara bakwai ba za ka ce mishi sallah ba da ya kai bakwai ya sallah kafin bakwai din ba a yi kokari a ga ko dai a yi masa umarni na wajibi a na musta'abi ko kuma a rika aikatawa kuma shi ma yana gani annabi ya ce wanda rigo ma alaiha ne a ya kire ko kuma duki yara saboda saka idan sun kai shekara goma da yaro ya kai goma ka dake shi ka duke shi duka ba wanda zai yi na kasashe ba wada ka yi sallah ba ki ba me yasa ka za ka ka buke shi ka tallafa mu shi ka tura shi masallacin kaga daga nan sai ka ce ko wannan yaron haka yaron shi ka lura har ya kawo shekara goma da wani da akwai matsalar ne amma in dai an samu tarbiyyar tarwar daidai gwargwado in sha Allah ta ta za a zo goma sallar ta fara nuna a zuciyar shi kuma ta samu mahallin zama sannan ne sallallahu alaihi wasallam ce wa farda ku bainahum fil mazaji wa da ba su a wurin kwanciya shi yaron da ya fi shekara goma a baki mayafin shi al'akal duk talauci za a yi ta ga babbar katiba na su kwanta idan ba su kai shekara goma ba su uku kuɗi biyar bakwai za ka iya haɗa su da mayafi ɗaya amma yaro na kaiwa goma ka siyo masa mayafi idan ɗan kanti bai kawo ba na tabbatar za ka samu a bayan gidan giya akwai to ta dina ita Allah za ta samu wanda zai bai sai ce kai ga naka sai a baki naki daban in kuma da hali a baki kasimar ki daban wannan dukkan wani ne da shari'a ce wannan kuma hakiki ne da kwatacci alima Muhammad ya fi kace shi da sauran su kamar yadda ya bayani mara ke biya da hadisi sannan ka su adali a wannan hadisi akwai lalubba guda uku amruhum biha na ɗaya umarnin ƴaƴa da yin sallah wa zarhum alaiha bi ashrin dukan su idan ba su yi ta ba idan yaran sun kai shekaru goma wa tafriqu bainahum fil mazaji'i da kuma raba tsakanin su rabawa tsakanin su a wurin kwanciya a bashi mayafin shi a kan ko kuma a bashi katifar shi wa kadara wal hakim al-imam hakim ya ruwaito أنا أبي النذر لذا أبو النذر الفقيه حدثنا محمد بن محوية حدثنا عادي حدثنا النذر بن محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله وموتي وإياكمكم كلمة تفرقوا لنا سفتا كذا لا إله إلا الله kaga wannan iyaye ne yake da bukatar lalle su ma iyaye mata kenan a nakana wasu su san kuma cewa za su nakana to su duka kusa da yara mace ya zai ka tambaye ta wani lokaci ne yaro zai iya kana kana sai fara magana za ka yi faɗa maka watanni in yayi da wuri da kuma in saka ta ne da kuma in yayi latti da in lokacin yayi ya rika jin kalmar ita uwa ta rika faɗi uba ma ya rika faɗi tana rika ta kalmar a ababe na sauti da ake sawa a ɗakin yara za ga suna da saurin haddace abubuwa da zaujana ji suna ji suna ji suna ji sai ga sun haddace yake wa idane da buhari a yi ce wa nafiru wa kuma inda mauti la ilaha illallah kuma su jama'ar ku ko mutanen ku ku rika lakkana musu wannan kalma yayin mutuwa duk ya zo da suwa ya zama ne ita ce kalma ta karshe da zai cika dinka ce kalmar da za ta zama zakanci da zai bar duniya da shi mafi tarihin bukari a cikin tarihul kabir na da mamul bukari من رواية بشر بن يوسف ده رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر ده عامر بن أبي عامر سمع أيوب بن موسى القرشي يا أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما يمشي ده الكاكش كذا أي زلمة إن الله ثبت غريب يجي ما نحل والد ولدا أفضل min adabin hasan ma na hada walidin walada mahaifi bai taɓa ba da wata kyauta ba afdala kyauta mafi falala min adabin hasan irin ya ladabtar da ɗan shi ladabi tarbiyya mai kyau sai da wani hadisi da yanki ana da bashi shi ya za a fashi da sunan malaman hadisi shi kan shi bukari in ka lura ya fitar da shi a cikin akare bulkare kuma ba inda bukari ya sa kan sharadin cewa a cikin akare bulkare da yi ne hawa a cikin asayi ne kyau ya sa wannan sharadin to da kadan an ce bukari ya ruwaito a wajen sa'i akwai wurin da magani akwai wurin da magani da kai gudu ba tare bulkare kwana da wani kufura da sauran bulkare duk za ka iya samun hadisai da ilmai wasu ma za ka mun karai ma amma an yi ka duba kwalar ya kawo maka da istinadi wani lokacin ma shi da kanshi yana ta'alifi a kai ga abin da bukari yake bayan ya kawo wannan hadisi yace qala al-bukhari wa lam yasihha sama'u jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tabbata ba cewa kakan ibnu kakan ayyub da musa shi ma ibnu musa kenan ya ci wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba tarihul kadir ya yi wannan magana haka na musulmi bi ma ya tafi shi wannan hadisi a cikin albiru wa sila babu adadi ruwani al-imamu musulmi bi da ya rubuta wannan hadisi yace hada hadithun daribun la na'rifuhu min hadisi adi wannan hadisin daribi ne ni kai na ban san an fitar da shi ba in ba ta hanyar adil ba wa huwa amir ibn salih ibn rusum al-qazzaz da shi kuma ayyub ibn musa ibn amr ibn sa'id ابن العاص وهذا عندي حديث مرسل يتكلم عن حديث مرسل عبد الله بن احمد بن حنبل ya fitar da wannan hadisi a cikin zawahirul musnad kuma da ma dai kowa ya san a cikin zawahirul musnad akwai da ilmi ba a cikin musnad ma akwai da ilmi ba da sana wannan to da ka take dai hadisin bai tabbata ba ta bangaren ba na ce sai idan ko baya da gaskata da dai yana da sakamako a yana da babban sakamako uba zai tashi a ranar lahira turko da mai yi ba da mauki yara ta su da mutum ya rasu ta tafi da kiyama ta ta ga wani tsibirin lada ta ta yi ce mashi wannan naka ne wani Allah duka wannan na wani dan mene na samu wannan ya Allah ya ce an samu daukin sarki ya ce ya ce mai wada duka ta fara laka ƴaƴan nan naka da ka tarbiyyantar to su ne ba da so ka suka ta nema maka gafara da sun maka addu'a da sun yi ibada sai mu ɗibo ka kankara lada sai mu aje maka to shi shi ne yau an zo ranar karɓar sakamako shi ne muka ba ta tsiri guda wanda shi kanshi a rayuwar shi ke irin wannan aikin ba a wannan fa'ida ce daga cikin fa'idodin samun nagartaccen da ko nagartaccen ya'ya masu tarbiyya ita wata yi mota ne tabarani ya zarci mota mai tabarani ne hadin simas an jabir ibn samura kai haka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka zara shi kallon ta fita garin ya ce da ayyu addaba da ayyu addaba ahadukum waladahu dayan ku ya tarbiyyantar ko ya ladabtar da ɗan shi khairun lahu min an yatasaddaqa kulla yawmin bi intisa'in ala al-masakin shi ya gaban alkhairi akan yayi sadaka da rabin sa'i ga talakawa a ce a ce ne ladabtar da yaya ke ne na nuni ga fa'idar saboda suna cewa idan ka lagantar da 'ya'yanka ka taimaki nan ka taimaki kanka ka taimaki al'ummar da kake sannan ka taimaki addinin ka to da ƙarshe dai su za su rike wannan addini ina da so da yin lokaci sai mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم لا ولا أبو فلكن لا إله إلا الله kamar a kari hadda Muhammadu Rasulullah ne mafi yawa hadisan haka suka zuru da kai motar la ilaha illa amma haka Muhammadu Rasulullah musamman na shi yaro za a lakana mai shi محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله من قال سبب ذلك